bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهر مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا أدل السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أن أقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل مكسابة تعمل شغبة كراتبنا القرآن من سلكي أولا مسلاشي mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba jiya mun ga inda allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa alkur'ani shirya ne a gare mu gaba daya kuma yana shiryar da mutane zuwa ga abin da yake shine mafi daidai duk tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara shi shine tsari wanda yake mafi daidai sannan alkur'ani yana bushara ga muminai masu tsoron Allah cewa lallai suna da sakamako mai kyau wato gobe kiyama to yau a cikin ikon Allah yau uku ga watan tara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1446 daidai da uku ga watan biyu uku ga watan uku kai ko a 2025 gregorian calendar da mu ci gaba da wannan karatu a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma sha biyu inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn mun sanya dare da yini su su bi su zama ayoyi guda biyu kuma hauna ayatul layl sai zama muka shafe ayar daren waja'alna ayatan nahari musiratan muka sanya aya wato kiran ta dare ita kuma ta zama abin haskakawa ga komai ga kowa litaftagu fadlan min rabbikum don ku yi amfani da wannan dama wajen neman falala daga wurin ubangijinku sannan na biyu wali ta'alamu adadin sinin da hisab don ku san kididdigar shekaru da kididdigar sauran lissafai gaba daya wa kulla sha'in walalle kowane abu fasal nahu mun yi bayaninsa fasali fasali dalla dalla filla filla tafsilan asalin wato kenan rarrabawa dalla-dalla wannan aya allah ba da kwake sarki a cikinta yana nuna mana cewa da dare da yini ayoyi ne guda biyu wanda in mutum ya bibi hikimar da take cikinsu zai kai shi zuwa ga tauhidi ya fahimci cewa allah maɗaukakin sarki kwana ɗaya ne sannan zai kai shi zuwa ga sanin ƙudurar allah maɗaukakin sarki da ingari ya waye rana ta fito kafin ta faɗi na farko tukuna ya aka yi ranar ta haska duniya har ya zama yini ya samu waye yake da ƙarfin ya jawo wannan rana ta haska duniya a daidai wani lokacin kuma in ta haska ɗin aikin mai take a jikin ɗan adam da kuma jikin tsiri da ƙwari da sauran wato gidan halittu musamman ma yanzu da aka gano cewa za a yi amfani da ita a jawo abubuwa da daman gaske ta wasu wanda sola da ake amfani da shi sauran abubuwa da ake amfani da shi yanzu har an gano da nuna ba to idan mutum ya dogon nazari a kai zai fahimci cewa akwai ayar allah madaukakin sarki wanda za ta nuna masa takar allah madaukakin sarki haka kuma ita dare din ko kuma shi ma dare din idan mutum ya la'akari Allah ya tafiyar da rana duhu ya zo shi menene hikimar kawo wannan duhu din Allah madaukakin sarki ya sanya hikimomi da daman gaske dan Allah madaukakin sarki ya sa rana a nan ya faɗi illa din yace littattabu fadlan min rabbikum ya gamsu da wannan ba sai an faɗi cewa waje annan laila a nan guri cewa Allah ya sanya dare litaskunu fihi amma a wata aya Allah madaukakin sarki ya faɗa yace daren Allah ya shi ne litaskunu fihi don ku samu nutsuwa a cikin sa allah maɗaukakin sarki da ya tashi halitta ɗan adam sai ya shi da tsari tsari shi ne akwai lokaci da yake buƙatar jikinsa ya vibrating ya je ya nema akwai kuma lokacin da jikinsa ke buƙatar nutsuwa wanda kuma shi ne dare da dare da rana dare shi ne lokacin nutsuwa dare shi ne rana a dukkan al'umman duniya da musulmansu da arnansu da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba da mutanen ƙauye da mutanen birni dare shine lokacin natsuwa rana kuma shine abin lokacin wato kenan nema Allahumma sai dai idan yau da kullum wata bukata ta sa wani mutum ya zama dole daren ne hanyar neman sa to idan ya zama haka ne dole shine neman sa zai yi wannan amma abubuwan da ake bukata na natsuwa na bacci da kwanciyar hankali sai ya compensate ɗinsa da rana don ba zai dan adam ya zama wato kenan sakandami kawai shi kenan ba shi ba bacci ba ba shi babu nutsuwa ba don idan lokacin jikinka ya bukaci wannan zaka ga harfin karfin mutum yake dole sai ka je ka kwanta saboda haka Allah da kukin sarki wato kenan ya tsara don haka to me yasa aka sa duhu jikin mutum a daidai lokacin da rana take akwai abin da yake bukata dangane da rana akwai kuma lokacin nutsuwa akwai abin da ko baya so shi yasa wasu suke ganin cewa ba ci gaba ne a gurin dan adam bai zama ya mai da rana ta zama ya zama da dare ya zama rana haske ya wato ko'ina alhali kuma cikin dare lokacin da jikinka yana bukatar wato kenan wannan hutu din don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ku kwanta ku kashe fitilu ku kashe fitilu saboda a samu wannan wato kenan cikakken abin da ake bukata a cikin wato kenan dan adam da haka Allah barkatu sarki ya sanya yini da dare su zama ayoyi guda biyu kenan yinin daban ranar ayar daren daban amma kuma ayar da take tare da su shi ma daban don haka shi Allah da ke ciki Allah barkatu sarki ke cefa mu hauna ayatul layl ba daren muka shafe ba ayar da take cikin daren ita ce muka shafe waje alma ayatul nahar ba yinin ba ayar da take cikin ranar ita Allah madaukakin sarki ya sanya ta zama wato kenan abin haskakawa a gare ku dan wato kenan ku je ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara muku na nema kenan kamar wannan yana nuna cewa in rana ta gare waye ana bukatar kowa ya fita ya je nema annabi sallallahu alaihi wasallam kullun nasu yabdu fa ma yu nafsuhu wa mu yuqha aw mutikuha don haka ba zai yi a ce mutum ya zama gari ya waye shi ba zai je ya nema ba bayan Allah ya ce litaftabu fadlan min rabbikum saboda haka dole mutum ya je ya nema da kansa abinda zai wata kenan zai amfani shi sannan a dalilin dare da yini dare da yini kan menene ai rana ce guda daya take haska duniya a lokacin da ta haska rabin duniya to nan yanzu su rana ne a gare su ko idan ta juya ta haska daya gefen ai shi ma wato kenan shine dare shine rana a gare su nan kuma sai zama wato kenan dare a gare su to wannan shi ne yake ba da ainihin tushen lissafi ta nan ne za mu gane kwana guda ya yi idan dare zo ya tafi yini ya zo ya tafi shi kenan mun samu kwana guda idan aka yi haka sau bakwai shi kenan mun samu wata kenan sati idan aka samu sati guda hudu mun samu wata in aka samu wata guda goma sha biyu mun samu shekara sai kuma a sake sabon lissafi to allah maɗaukaki sarki ya sanya haka da ya ga dama ya ce ka gaya mu in ja'ala alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyamati idan Allah ya sanya dare shine har abada babu rana kwata kwata har tashi alkiyama ya kake tsammani rayuwar ku me zai faru da ita man ilahu ghairullahi bayan Allah madaukakin sarki zai kawo haske alhali kuna bukatarsa ko kuma in ja alam na harar samadan idan Allah ya sanya yinin ya zama shine har abada to in ban da Allah bawa zai kama ku daren da za ku samu nutsuwa a cikinsa to saboda haka daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ya sanya yini ya sanya dare kuma shine abin da ya fi dacewa da halittun da aka zuba a kan wannan ƙasar da muke cikinta yanzu saboda haka shi sa Allah maɗaukakin sarki ya tsara hakan nan za ku san lissafi za ku san wato kenan abubuwan da ya kamata sannan allah wadda kuke sarki ya sanya abu kowane dalla-dalla gwargwarin yadda wato kenan za ku fahimta to mu je malam
wa kulla insani na lazamna guda irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah madaukakin sarki ce wa kulla insani kuma kowane dan adam kowa daga cikin ku kowane dan adam allazamnahu da'irahu bi unki mun lazimta masa wato kenan aikinsa a wuyansa ma'ana shine aikinka ko na alkhairi ko na sharri an sanya masa yanzu tsakiya take wuyan mace kowane lokaci ko da dare ko da rana tana wuyanta to haka aka dan fara maka aikinka da mai kyansa da mummunansa a wuyanka to da haka zai zama yana tare da ka in an ce ta'ir asalinsa kalmar daga ta'ir ne amma ta'ir yake yana nufin wato kira abinda zai iya furawa to kai naka ta'ir din yana wuyanka amma ne wato kinan kaman kalada da haka aikinka kullun yana tare da kai idan ka ganka a gurin kirki aikinka ne in ka ganka a gurin siya aikinka ne in ka ganka ranar lahir aljanna aikinka ne ka ganka a wuta aikinka ne kowane ɗan adam ma'anan wannan shine aikinsa yana binsa aikinsa yana binsa don haka shi yasa aka ba da zabi a ɗan adam kamar sha a fali umin kamar sha a fali yakfur yawa Allah ce hadaina hun najidin in ya ga dama ya ɗauki wannan hanya in ya ga dama ya ɗauki wato kenan wancan amma dai aikinsa shi zai bi shi a cikin hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku ƴaƴan adam inna ma hiya a'malukum usi halakum ayyukan ku ne fa nake lissafa muku nake lissafa muku kai kaza kai kaza kai kaza an rubuta kai kaza an rubuta na alheri ko kuma kai kaza an rubuta kai kaza an rubuta na sharri ko summa uwafikum iyaha sannan in shi wannan aikin naku ne zan cikanta muku sakamakon sa ranar lahira saboda haka ba ma wajen da kairan alhamdulillah ba ma wajen da kairan zalika falalu manna illa nafsahu dole da ya ga alkhairi a ƙwaryarsa ya gode wa Allah da ya shirye da shi wanda kuma ya ga akasin haka wasu suna karɓar littafi su a hannunsu na dama ana cewa ku yi nan haka shi ya zo sai aka ba shi littafinsa a hannun hagun aka ce ba zai yi nan ba ga inda zai yi to karfe ya zargi kowa sai kansa domin shi ne ya aikata abin aikinsa kinan ko wani kurji lahu ya malki amata kitaban ranar lahira wannan ɗa'ir ɗin zai zama wato kenan kitab kitab shi ne littafi ko amma duk abin da za a yi rubutu a jikinsa shi ne wato kenan kitab din sau daga ranar lahira za a fitar masa takaddar da mala'iku suke rubuta ayyukansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibe ya alamuna ma tafaluna to da wannan mala'iku suna tare da kai duk abin da kake suna rubutawa duk abin da kake suna rubutawa suna recording ana filing ana yi ana filing ana yi ana filing yasa ali zainul abida yake cewa ma'akullahi in kathurat alayka tasuddu alayka sabulal ibiasi in zafin Allah ya tare yawa akan kafa zai toshe maka hanyar da ya kamata a ce an tashe ka akan ta ranar lahira wadda za ta kai ka daya gidan da ake bukata wala zai toshe zai toshe maka to saboda haka an yi rakodin an ajiye an yi rakodin an ajiye an yi wa kad hufizat alayka wa anta nasi an rubuta an ajiye an kiyaye kai kuma kamanta saboda haka sai a fitar maka da shi ranar tashi alkiyama sai a ce maka kitaban littafi yalqahu manshuran wanda zai haɗu da yalqahu littafin zai zo ya same shi in an watsa da tafai kowa nasa zai zo ya same shi ko yawa manshur shine nashar in an ce nashar shine abin watsawa daidaita an watsa labari ko in an watsa labari labari kowa yake bukatar labari kaza zai zo same shi sai dai bai bude abin ba to shi na lahira zai zo gurin ka same ka littafi zai zo same ka zaka karba dole ka kuma zaka wato kiran karanta to mu je mala اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah ba da sarki ce bayan littafi ya zo ya same ka sai a ce maka ikra kitabaka ka karanta littafinka ai ma'ana ikra kitaba a amalik littafin ayyukanka ka karanta shi a ranar aka ce babu jahili kowa ya iya karatu kowa ya haka kuma wannan lokacin haka kuma kalikan da za a halittace za a tashi yan ada a kansa shi da kowa ya iya karatu sai dai aiki ne babu ko aiki a duniya ake yi a riga an gama aiki amma za a kowa zai karanta tsara ka zace maka ka karanta littafinka abinda za ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da kasa a karkashin yawma tuhad yawma izin tuhaddithu akhbaraha ranar a ranar ranar kasa za ta ba da labarin ta sai yace musu yace musu a ta'lamuna ma akhbaraha kun san menene labarin da kasa za ta bayar sai yace za ta ce maka rana kaza da kaza ka aikata kaza da kaza a kaina rana kaza da kaza ka aikata kaza a kaza don haka wannan shine akbara da shine labarin da kaza saboda kasa za ta ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza duk abin da kake a boyen nan ashe ita tana kallon ka kuma wallahi tana nazari ai tana recording din sa kuma za ta zo ta fada za ta bada labari don haka yanzu ta zama shaidar Allah madaukakin sarki akan ka wato kenan ran lahira sai ka karanta kayanka ikra kitabaka kafa bi nafsi kal yawma alayka hasiban yau ka isa kai ma kanka hisabi in an ce alayka hasiban ba laka hasiban ba akwai matsala ko yau kai zaka yi documentin kai zaka rubuta ka sa hannu cewa ka yadda akai ka wuta eh alayka aka ce ko yau aka ce alqur'anu hujjatul laka aw alayka idan alqur'ani zama hujjatul laka ina zaka tafi aljanna in alkur'ani ya zama hujjatin alaika ina za ka tafi to kai yanzu ka yi hukunci alaika ka fabi da suka liya ka yi makanka hukunci cewa e ka yarda a sakamakon abubuwan da kake yi saboda babu karya a wadanda lokacin ko a sakamakon ayyukan da ka aikata a duniya ka yarda kai ka wuta to kaga wato kenan hukunci bai yi ba yawa akamal abdu ala nafsi ai kaga abun wato kenan bai yi ba to mu je malam من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah maraukakin sarki ce mani da duk wanda ya shirya a gidan duniyan nan ya kama aikin alkhairi bai na mata dili na to ya yi ne don amfanin kansa don amfanin kansa ba don wani ba ka kama aikin da zai kai ka aljanna Allah kai ne za ka amfana ba ruwan wani akan wannan yawwa saboda haka kenan yanzu kamar ana daɗa maimaita mana abun baya ne cewa mai aikin alkhairi don amfanin wato kidan kanmu kuma dalla wanda kuma ya taɓike ya kama ɗaya hanyar wani mai dula alaiha ko yawa zai shi ma zai bata sakamakon bata zai zama wata kinan sakamakon batan zai koma kan ran nasa nan gudun shirya sai ya ce fa inna ma ya tadi li nafsihi bai ce ala nafsihi ba amma wajen bata sai ya ce fa inna ma dullu alaiha kaga ala din ta zaki dawo kenan ko yawa saboda haka yanzu wanda ya bata sakamakon batan zai koma kansa ne wato kenan sharrin kenan mu bai ci wannan bai na mai dillo alaiha wala ta zurwa zurwa zurwa ukura babu wata mai daukar laifi da za ta dauki laifin wata ranar tashin alkiyama saboda haka babu wanda zai rage maka yau mai firin mar'u min akihi wa ummihi wa abihi me yasa mutum zai guje wa babansa ranar lahira don kar ya bashi laifi lada ko kuma kar ya dauka masa zunubi babanka mahaifinka wanda ya ɗauki ɗauniyarka kome da kome wanda yake cewa gazautuka ya fi an gazautuka mene ne mauludan wa udduka ya fi an ko na ɗauki ɗauniyarka a lokacin haifuwanka na kula da kai na yi maka kaza na yi maka kaza na yi maka kaza to yau shi ne wai in ka gai shi saboda tsoron kare ce da Allah wani ɗan ɗauka min kaza na zunubi za ka gudu haka ma mahaifiyarsa wadda ta shayar da shi mutum zai tsere mata saboda mai kare ya bata lada ko kuma kare ya ɗauki zunubinta waya da da haka wala ta zurwa zuratu wa zura ukra kenan in haka ne ashe dan adam ɓata lokacinsa yake yi a daidai lokacin da yake wasu abubuwa dan ya daɗaɗa ma wani rai musamman idan wannan abu akwai sabawa Allah a cikinsa ba za ka iya ba zai iya ɗauka maka komai ranar lahira ba babu abin da zai iya tsina maka ranar lahira kuma ka biye shi ka yi aikin zunubin da ba zai iya ɗauka maka ban yi ganka ma guduwa zai yi dan ka na cikin kama ya gudu ya barka balle shi saboda haka kullum mutum zai aiki ya tsaya ya aiki dan amfanin kansa wanda zai amfani da shi ya kuma fitar da shi a laifi a gaban Allah madaukakin sarki karka damu da kungiya karka damu da gari karka damu da ƙasa karka damu da kabila mu yan hausa fulani ne ko mu yan kungiya yare kaza ne a menene Allah madaukakin sarki zai farin ciki idan kai menene Allah madaukakin sarki zai bakin ciki in kai sai ka alliyanci wannan sai kuma wato kenan ka nisanci wannan shikenan kaga ce Walid dan Mugira yace a mutanen Makka ya ahli Makka ya gudaren Makka aka tara mutane da ma yace yace yace ku saba ma Muhammadu kar ku bi shi du zunubin ku zan dauka ba dai ga darasin ainihin za a yi sabu bane wallahi zan dauki zunubin ku gaba da ranar tashin alkiyama du zan dauke sai aya ta sauka Allah ce wala tazru wazratu wazra ukra babu wata laifi rai da za ta dauki laifin wata yawwa idan ma akwai abin da zai dauka maka sai dai ya dauka nasa da kansa misali a ce shi ya dora ka akan zunubi sai ka je kai naka dai zunubin za a baka shi za a bashi commission commission din ba a cikin naka za a dauka ba ba irin commission din Najeriya bane in ka bada kaza sai a zari kaza ce an ka wannan ko an fitar da kuma shigo a cikin kudin a'a daban za a wara masa kuma shi za a bashi ne a sakamakon shi ma wato kenan aikin da yayi don haka wala tazru wazratu wuzra ukra babu wata wazira rai mai iya daukan nauyi da za ta zama taziru za ta iya daukan wizra ukra wato kenan laifin wata wato kenan zunubin wata ne wa ma kunna mu'azzibina Allah madaukakin sarki ce ba mu kasance muna yin azaba ba hatta na basa rasulan har sai mun aika wato kenan da manzo sai mun aika manzo ma'ana Allah madaukakin sarki Allahu a'lam ba zai azabtar da kai ba sai an zo an gaya maka abin da yake daidai kaki sai an gaya maka gaskiya kaki kaman ayan tana jiyar da mu cewa wanda manzanci na manzo bai same shi ba wa'azi bai zo masa ba ba za a kama shi da laifi ba haka ne saboda me sako bai zo masa ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan hatta nab'asa rasulan wasu malamai suna da wato kidan fahimta wata ba wannan ba ita ce na farko kafin ka zo duniya kun yi alkawari da Allah madaukakin sarki zaka yi aikin alkhairi Allah ji gamala aliyu ya ce kari ko aje ga Allah za ka yi azumi da sallah saboda haka Allah madaukakin sarki ya riga ya yi abin iz aka zara buka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa shadahum ala anfusihim ala sabbi rabbikum ka riga ka dauki wannan alkawari don haka yanzu in an turo maka mai wa'azi alfarma aka maka aka zo aka turo mai aka turo maka mai tunatarwa dama already ka riga kai sannan da adamu alaihi salatu wassalam ya zo ya haifi ‘ya'ya ya karantar da su tauhidi ya nuna musu shari'o'i shi kenan an riga an gama duk wannan ya kamata a ce ya ɗauki ɗaunin kowa don haka wato kenan a kan wannan duk wanda yanzu a duniyan nan bebin shari'a ta addinin musulunci ba a kowane lungu yake to ba shi da wata sauran wata hujja tsakaninsa da ubangiji allah maɗaukakin sarki domin mai Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni akaram kuma Allah wani abin kama ya yi tsauri sai ta ba ku gani Qur'ani Allah maɗaukakin sarki ce kullama urkiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yajiduna zai qalu bala ja'ana nasir duk lokacin da aka ɗabi jama'a aka zuba a cikin wuta su masu gadin wutan mala'iku sai ce a'a za ku shiga wuta ashe mai gargadi mai zo muku ba sai ce bala haka ne wallahi ka ja'ana nasir mai gargadi ya zo mana illa iyaka ka kazzabna mu ne muka kare ta mu ne muka kare ta mai gargadi ya zo da haka duk wanda aka zo za a sa shi a wuta zai ce za a tambaye shi mai gargadi bai zo maka ba kai ku kai ganganci za ka zo ka shiga wuta zai ce wallahi mai gargadi ya zo mu kuma sai aka yi amfani da kalmar kullama littajidid duk lokacin da duk lokacin da kenan kowaye ma an aka kawo shi wuta wallahi ku za su tambaye shi ba a yi maka wa'azi bane kake zaka shiga zaka shiga wuta zai ce a tabbas an zo an mun wa'azi don haka ashabul fatra da sauran mutane duka inna lillahi inna ilaihi raji mu ci gaba haka mai ne saboda haka ashabul fatra da sauran mutane duka kowa in bai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a duniya na ba da shiga aljanna ba ba da shiga aljanna ba ta ka Allah ke cewa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'atha rasulan ma'ana wato kenan mun aika wato kenan da manzo mun aika muku wato kenan da manzo saboda haka kenan yanzu akwai hadisi da Allah sa yake cewa wadda da na aisha ta ce bata yadda da maganan abdullahi dan umar ba da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mayyita la yu'azzibu bi bukai ahlihi alaihi haka ne mamaci lalle za a yi masa azaba a dalilin mutanen gidansa suna yin kuka a gare shi bayan mutuwa ta ba haka bane ba shi Allah ce ma kunna mu'adhibina hatta na basa rasulan ta haka tunda ba abin nan ba malamai suka ce a'a abin da ake nufi da wannan shi ne cewa sai idan shi ne ya ce idan shi ne ya ce a yi masa kukan saboda daga cikin ɗabi'un jahiliya suna yi ma junansu wato kenan kuka mutum ya sa a masa kuka wanda daga cikin suna cewa iza mitu wani ini bi ma'ana alhaluhu duk lokacin da na mutu kimun kuka kimun kuka da abin da ni na cancanci a min kuka wa shirki alayyar jabba ki ya ga aljihu ki ya ga riga a dalili na ya binti ma'abadi ya ke yar ma'abadi kenan a zamanin jahiliya suna abin da shi yasa ne sasa yake cewa Allah ya la'anci matar da take yaga jikinta irin wakokin da kan sa ta ya dan uwanta kowa ya fahimci cewa ya a zamanin jahiliya suna wannan da haka mutum zai ce a masa kuka sai an masa kuka a masa kuka a masa kuka akwai wanda yake cewa a masa kuka na shekara guda idan kika min kuka na shekara guda to za baki uzuri in baki ci gaba da yi ba saboda haka ɗabi'ar su ne hakan nan bai ci wannan kenan sai in shi ne ya ce a masa kuka idan ba shi ya ce a masa kuka ba za a zartar da shi ba wallahu ta'ala amma babban malamin ibn hazam da mazhabar zahiriya gaba da suka tafi akan cewa a'a ko ya ce a masa kuka ko bai ce a masa kuka ba inda iyalansa suka masa kuka Allah sai ya azabtar da shi wannan shine fahimta ibn hazm da malaminsa Dawud az-Zahiri saboda haka kamar wannan ayar wato kidan akwai durfin nazari a cikin ta kawai da iya lofin da kai kar mutum ya zama ranar lahira an same shi da wani laifin da wato kenan bai kamata ba ya shirya komai ibn azam yake cewa tun kafin ka mutu ka shirya da mutanen ka in na mutu karko mun kuka wallahi ta'ala Allah to mu ji malam
wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa hatta 'alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira
Allah wa daga gari yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan duk lokacin da muka yi nufin za mu halaka wato kenan wani gari ko wata alkarya ko wasu jama'a amarna mutrafiha sai mu bada umarni na aikin alkhairi da ibadu da gaskiya da adalci da rikon amana musamman a manyan gari masu jin daɗin gari su ne mutar fi hako sau da ka za mu umarce su ai za mu umarce su da alheri su kuma famtana'u sai su zama sun hannu ba za su yi aikin alkhairin ba idan kuma wasu aikin alkhairi ba ke da za su yi aiki akasin na alkhairi ta ka zalunci zai shiga san kai zai shiga wato kenan danne haƙƙi zai shiga da sauran abubuwa sai ka ga al'umma ta lalace saboda Allah madaukakin sarki ya gina ƴaƴan adam akan manhaji ya kuma ɗora su a kai kuma hakan hakan an tafi shine adalci to da zarar an sakwarkwace akan wannan kuma za kuma zalunci zalunci in yayi yawa kuma zai attracting punishment saboda haka sai ya zama ba fasa kofi ha sai su shiga yin aikin fasikanci wato kenan a ciki a dalilin kin su na bin umarnin da Allah madaukakin sarki ya musu fa haqqa alaiha alqawlu sai zama ita wannan alkariya wato kenan maganar Allah cewa in sun yi zalunci wa in uttun udna dinnan idan kuka koma zalunci za mu dawo muku da azaba haqqa alaihi sai ta tabbata a kansu saboda sai zama sun cancanci a azabtar da su kenan yanzu duk lokacin da al'umma ta kauce akan hanya tana jawo kanta matsala wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan amr bil ma'ruf a cikin al'umma wa'azi shiryar da mutane nasiha wato kenan umar da alkhairi da hani ga mummunan aiki saboda kar wato kenan mutane su cancanci a musu azaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin wato kenan mutane masu amr bil ma'ruf da nahya anil munkar da wanda ba sa yi kawai misalin mutanen da suka shiga cikin kwale-kwale mai hawa biyu wasu a ƙasa wasu a sama na ƙasa in za su je ɗebo ruwa sun hawa sama su rage na sama alfarma a ji a ɗebo musu kuma ba su dawa su je su ɗebo sai na sama suka ga an takura musu sai na ƙasa suka ce ta bari mu da nan kawai ai ruwa zai bulbulo sai mu sha ba sai mun je ta gunku ba idan sun hana su sai su ba su dama su rika ɗebo ruwa ta sama sai su tsira sai su tsira gaba daya idan suka zuba musu ido ba su hana su ba in suka fasa kwale-kwalen ta kasar ruwa shigo da na sama da kasar da za su dubiye gaba daya don haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya wato kinan amr bil ma'ruf da nahyi anil munkar azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da hakan nan annabawa sun yi sai zama kuma shi ma mihina na annabawa su zo su yi taskira su yi wa'azi dan kar mutane su halaka to Allah madaukakin sarki cewa idan lokacin da wato kenan halakar al'umma ta zo ta sai su ajiye umarni in sun ajiye umarni kuwa sai zama sun cancanci a musu azaba don haka sai azaba wato kenan sai ta zo fa da marnaha ai alƙarya sai zama mun halaka wannan alƙaryar tadmiran asalin wato kenan halakawa duk alƙaryar da kaga wato kenan an halaka ta to sabon Allah ne ya kawo duk mutanen da kaga sun shiga cikin halin kakani kai to sabon Allah ne yake kawo amma duk lokacin da mutane suke akan manhaji na Allah bada kuka ya samu ni'ima ta zo ta kasance wato kenan tare da su da zaman lafiya da kwanciyar hankali to mu je mallam wa kama lakana min alquruni min ba'dinu wa kafi bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira Allah madaukakin sarki ce kam da yawa ahalakna min alquruni mun hallaka jama'a jama'a jama'a cikin wato kenan karni karni karni karni da suka wuce min ba da nuhin bayan annabi nuhu annabi nuhu shi ne wanda bayyana da wato kenan daukan mihina ta da'awa wa'azi da yi ƙur'ani ya nuna mana wajen shekara wajen 90 da wani abu yana wa'azi ko 100 nawa kai eh yawwa shekara 950 alfa sunnatin illa kamsina aman shekara 950 yana wa'azi kaga wakikin duk da ka ganshi akan layin wa'azi yana kan mihna irin ta annabi abin annabi nuhu amma mutanen annabi nuhu ba su karbi wa'azi ba don haka halaka ta zo sai ya zama wannan sun sunnata cewa duk al'ummar da bata dauki wa'azi ba azaba za ta zo musu duk al'ummar da bata dauki wa'azi ba ta a bayan su samudawa sun zo a bayan su wato kenan adawa da farko adawa sun zo daga baya samudawa sun zo mutanen annabi sha'ibu sun zo mutanen tabba'i sun zo ko jama'a kala kala kala kala su Allah ba da kuji sarki dumin halaka su a sakamakon me a sakamakon kin bin manhaji na Allah ba daukakin sarki da tsarin da Allah ba daukakin sarki ya dora su akai na wato kenan su rayu a kansa so da hakan ta faru da yawa to amma in aka ce maka haka ta faru da yawa bai ake nufi kai ka gyaru saboda kar ka dauki wato kenan hanya irin taso ballanta na kai ma wato kenan azaba ta zo ta waka fa bi rabbika lalle ubangijinka ya isu ya zama kabiran mai ba da labari ne basiran mai gani ne bi zunubi ibadihi da wato kenan lamarin halin da bayansa suke cikinsa na sabon duk zunubin da suka yi Allah zai ba da labari a kansa shine kawai ta gaishe duk abin da musu mutane suke yi Allah madaukakin sarki yana da masu rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina yawwa an ce kiraman saboda ba za su maka zankan ba ba za su maka ka'ida mutane malaku ne masu karanci masu mutunci ba ruwansu da su cuce ka abin da kai ne za su rubuta da haka shi sa Allah yake cewa inna ma hiya amalukum usiha lakum summa uwafikum iyaha saboda haka Allah madaukakin sarki ya isa ya bada labarin duk abin da kowa yake ba lalle sai an turo abin nan ba amma saboda saboda adalci na Allah madaukakin sarki zai turo mala'iku su zama shaida zai kawo kasa ta zama shaida sannan kai ma gangan jikinka za ta zama shaida wato duk da a tabbatar da cewa an maka hukunci na adalci har ka gamsu cewa ba a zalunce ka ba har ka rubuta ka sa hannu cewa ka yadda kai ka wuta ranar lahira Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu to mu jimala man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مضموما مدحورا الله ولو تركي يتي من كان يريد العاجلة duk wanda manufarsa ita ce magaggauciya shi ne wato kenan duniya wanda duk manufarsa duniya yake so halal yake haram yake duniya yake so ɗaukaka yake so a gidan duniya ko shi haka ne ya sa a gabansa aljanna lahu fiha sai mu gaggauta masa ladansa a cikin ita duniya din sai mu bashi yana son kaza a duniya daukaka yake so sai mu bashi yana son kudi a duniya sai mu bashi yana son kaza lafiya mata yake so sai mu bashi ƴaƴa yake so sai mu bashi gonake duk sai mu bashi koma menene aljanna lahu fiha ma nasha'u amma fa abinda zamu bashin abinda muka ga daman bashi ne yau ba lalle ne mu bashi duk abin da yake nema ba ko duk abin da yake so ba ko duk abin da yake bukata ba a za mu bashi wato kenan iyaka abin da yake so hakan ma za mu ba ɗin liman nuridu ga wanda muke nufin za mu bashi wani zai nema zai nema zai nema ko ba zai samu ba ba za mu bashin ba duniya yake so eh to shi ba zai samu ba ba zai samu wallahi haka zai zauna kuma ya kare rayuwarsa kuma ya kare a wahala ya kuma kebe Allah madaukakin sarki ko ba zai same ta ba kuma can din ma kuma babu tun da bai nufe ta ba sau da haka liman nuridu sannan an gama da kesin duniyarsa sama ja'alna lahu jahannama sannan sai mu sanya masa wutan jahannama ya slaha ita zai shige ta zai shiga cikin wutan jahannama tunda bai yi aiki dan Allah ba bai yi aiki dan lahira ba dan duniya kuma duniyan ta kare saboda haka sai me sai shiga wuta kuma zai shiga wutan nan yana mazmuman abin zargi Allah madaukakin sarki zai zarge shi baka kyauta wa kanka ba bai tsammani ya kaka ta haka mala'iku za su zarge shi sace masa a alam ya tukum nazir eh alubala karja ana nazir amma yanzu mai gargadin ya zo muku amma za ku zo ku shiga wuta wani da rashin hankali ne irin wannan a gaya maka ba za ka dauka ba zai shiga wuta mazmuman yana wato kenan abin zargi Allah madaukakin sarki zai zarge shi mala'iku za su zarge shi madahuran kuma zai zama abin nisantawa daga rahamar Allah madaukakin za a kore shi daga rahamar Allah madaukakin saboda me manufansa ita ce wato kenan gidan duniya malamai suka ce duk mutanen da ya zama na kan cewa sun gina wasu abubuwa don duniya za ka ga wato kenan sun same ta gwargwadon wato kenan yadda Allah madaukakin sarki yanzu misali ga sha cikin masallacin nan muna zanne ga lantarki ga kayan gine-gine irin na zamani ai ba haka yazo sudan ba ga waya ba haka ta zo sudan ba ga kwamfuta ba haka ta zo sudan ba ga motoci ba haka suka zo suka sudan ba akwai wa'yansu mutane da suka zauna suka yi ta ɓata lokacinsu don su kirkiro waɗannan abubuwa kuma sun kirkiro kuma an ci nasara kuma al'umma tana amfani da su amma fa don duniya suka yi don haka wayannan mutane sun samu wato kenan Allah madaukaki sai ke ce za mu bashi a gidan duniya kuma man kana yuridu al-ajalata ajalna lahu fiha za mu gaggauta mu bashi ladan nasu a gidan duniya yanzu wanda yake kiro waya sunansa yana na rubuce duk duniya ta san ta san shi wanda yake kiro kwamfuta duniya ta san shi duk wani software da kake kirkiro za a baka yanzu irin su Michael Faraday wanda suka kirkiro law of electrolysis ko irin su sa benjamin franklin irin su sa isaac newton sunansu yana nan a rubuce ana yaba su duk lokacin da aka abina amma fa duk wa'annan kirkire-kirkiren da suka yi sun yi dan duniya ne kuma sun same ta kuma allah maɗaukakin sarki ya sa sun samu ɗaukaka amma tambayar shi ne duk wanda ya zanna yana ƙoƙarin kirkira ne ya ci nasarar irin yadda wayannan mutane suka ci nasara akwai wanda sun yi research din sun yi sun gama ba su fitar da komai ba don haka ce sake ce adana lahu fiha ma na sha kuma luman nuridi mun bayyana wannan wani ma za ka ga wata kidan yanzu misali wanda suka yi irin rayuwa saboda wata kidan kasa ta ci gaba ko ta hanyar mulkin siyasa ko ta hanyar mulkin soja ko ta hanyar wasu abubuwa coordination na wasu gine-gine ko kawo asibitoci ko sa menene da sauransu duk abubuwa da cigaba na rayuwar duniya za su kawo kuma za a amfana da shi haka ne za a rubuta sunansa akan wani layi sawa ne ko daftawa ne ko aifotonsa a jikin kudi ko menene da sauransu duka waɗannan amma tun da manufarsu don duniya ne allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan ɗaukakar da kuma shahara da sannuwa ɗin wato kinan a gidan duniya amma ba su da rabo wato kinan alahira haka wanda ya bada lokacinsa akan kabilanci kabila kabilanci zai iya yin abubuwan da zai hada yan kabilansu ya kawo musu ci gaba ya ɗaukaka wannan ya ɗaukaka wancan ya ɗaukaka wancan ya ɗaukaka wancan kuma mutanen su amfana amma fa aikin kabilanci aiki ne da ake yinsa don gidan duniya to Allah madaukakin sarki zai gaggauta masa wato kenan abin amma fa ranar lahira menene bai da rabo akai yayi dan duniya ne don ba za ka yi aikin kabilanci ka ce Allah ya baka lada saboda ka tattabar da ka tattabar da kabilar ku gaba ba ko ka tattabar da garin ku gaba ko ka tattabar da kasar ku gaba ba ko kuma ka kirkiro wasu abubuwa da sauransu duka wayannan abubuwan a duniya za su kare a karkashin innamal a'malu bin niyyati mun bayanci wannan sadaka da karshen mutum sai mutum ya koma lahira baya da komai ya zo ya shiga cikin watan jahannama ba lallai ne a ce wato kenan dan yayi wani kirkire kirkiren ya kirkiro kwamfuta ce ba zai shiga wata ba a kwamfuta dan duniya ne kuma bashi ladan sa cikin duniya kuma ya ce ya cinye ba shi ya magana ta mutu ba amma ya je gaban Allah da tauhidi da je gaban Allah da tauhidi ba don haka akwai wato kenan matsala to mu je malam ومن أراد الآخرة وسئلها وسئلها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
الله مرحبا كده يكتب ومن أراد الآخرة wanda kuma yi fi lahira shi wancan yuridul ajilata wanda kuma arada al'akirata wanda kuma shi rayuwarsa lahira yake hange to haka duk aikin da yake kullum akan aikin da lahira za ta zo da shi ne in ma kaga ya kawo irin wayan kirkire-kirkiren dan yana tunanin wani abin da addininsa zai ci gaba ne wani abin da addininsa zai ci gaba ne duk shi kuma nasa a kokarin a yake in kaga yana kokarin jan al'umma dan ya dora su akan ba maganar kabilanci yake yi ko kuma maganar yan kasanci yake ko kuma maganar yare ko wani abu makamancin wannan ba ba kuma so yake ya nemi ɗaukaka a gidan duniya ba a'a su damuwarsa addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da haka akan haka suka bada rayuwarsu ku duba irin ɗaukakan da sahabbai suka samu saboda sun ɗauki rayuwarsu gaba ɗayanta sun ba da ita dallanin lahiya wadda kuma zai hana a cikin sahabbai a samu miliyoniyoyi ba irin sun zubairu bin awam akwai manya-manya wanda Allah ba su duniya sun yi kuɗi amma kuma ba kudin nan ba shi ne hadafinsu ba hadafinsu shi ne wato kidan gidan lahira to Allah madaukaki yake cewa man arada al-akhirata duk wanda shi lahira yake nufi karshen yake hange sannan na ɗaya kenan na biyu wasa alaha ya tsaya aiki tukuru domin ta kenan yin lahira kamar yadda su benjamin franklin suka tsaya suka bata rayuwarsu su michael faraday su sir isaac newton da sauransu da sauransu da irin wanda suka kawo ci gaba america ta ci gaba da sauransu duka irin waɗannan yadda suka tsaya suka aiki don wannan a lahira ma ana bukatar mutum ya tsaya aiki don wannan mun gane da ya ce wasa alaha ya tsaya ya aiki laha domin ita wato kenan ranar lahira din mun fahimci wannan yawwa saboda haka akwai bukatar aiki ba zai yiwu a ce kana son aljanna kuma kana kwance ba ba zai yiwu a ce ba ka aiki ba sai zama yaudaran kanka kake yawwa ba lalle ne kuma sallah da azumi da sauransu su ne kada ayyukan lahira ba yadda wa'annan mutane suka kirkira abubuwa da suka tuntuɗa duniyarsu kuma za ku iya kirkira abubuwa za ku tuntuɗa duniyanku da addininku amma da taku irin manufar haka ne me yasa yanzu a cikin masallacin nan yanzu muna zaune sai a jance a kashewa a kashewa saboda ana dannowa sai ka ji kiɗa ya tashi wa'anda suka yi sun yi da tsarin su ne amma da ku kuka yi fa za ku yi da tsarin ku yadda ku suke amfani da shi wajen tallata aqidar su da rayuwar su kuma za ku yi modifying din ya zama yana tallata aqidar ku da rayuwar ku da wannan manufar sai zama kun yada addinin musulunci a duniya ta yadda wato kenan zai zama ya samu wata kenan daukaka da karbuwa da watsuwa sau da haka allah maɗaukakin sarki sai ba ku wata kenan ladon ku wasa alaha sa'ayaha sannan bayan sa'alaha aka ce sa'ayaha ya yi aiki don lahira to irin aikin lahira ma'ana irin aikin da za a yi allah ya ba da lada ba sa'alaha kai kuma sa'ayi ɗin irin yadda ranka yake so ko irin yadda kungiyar ka take so ko irin yadda garin ku yake so ba a'a dole ana bukatar wato kenan ikhlasi sa'alaha sa'ayaha ba la sa'aya ba sa'aya gairaha ba ko ba haka ba yawa so da ka sai sai aiki domin ta kuma irin aikin da an yi Allah madaukaki sarki zai bada lada sannan da sharadi na gaba shi da kuma wa huwa mu'minun yana mumini idan kafire yayi zai samu lada ba zai samu ba kana mumini na barko niyyarka ta zama lahira ina mal amalu bi niyyati niyyarka dan Allah ne dan neman lahira ne sannan nabi baka kwanta ba da ka tsaya da niyya ba kace wallahi na da niyya zan yi sallar azhar kuma sai ka tashi kai sallar azhar din ba niyya za ta gamsar zai wuya ko eh wanda baba mansur ce da kyar ne saboda haka za ka yi nufi za kuma ka tsaya ka yi aiki sannan aikin kuma irin na wato kenan gidan lahira ne ko to duk waɗanda suka yi haka suka cika waɗannan sharuɗa da ma lura da waɗannan sharuɗa wa man arada al-akhirata daya wa sa'alaha biyu sa'ayaha ko uku wa huwa mu'minun yana da mai imani ko to irin waɗannan Allah ya ce fa ulaika kana sa'ihum mashkuran wannan aikin su ya zama abin ayaba ne Allah madaukakin sarki yana gode ma bayinsa wani lokaci ya na ina gode maka saboda ka yi difaci lahira kuma ka tsaya ka aiki don lahira kuma ka yi aiki irin na neman lahiran sannan kuma kana mai imani don haka wannan Allah zai jinjina maka bala'iku kuma za su jinjina maka sannan dukkan halitta ta haka su yi sa cikin hadisi annabi sarasa yake cewa idan Allah yana son mutum sai ya kira jibril ya ce masa ina son wani kai ma ka so shi jibril ya ce ni ma Allah ina son sa kana san sa eh sace to ka kira halittun sama da ƙasa ka ce su so shi sai Allah ya sanya duk wani mutumin kirke jimi na son sa yana kuma ga wato kenan kaunan sa saboda Allah bada kuke sarki ya sanya masa alkabul a ban ƙasa sai zama koda mutum yana kin sa saboda wani dalili nasa personal amma zai yadda cewa shi mutumin kirki ne kuma yana da wani abin da ya kamata a yabe shi personal Michael Howard yake cewa na sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ni Kirista ne ya zama shine number one the most influential man a duk duniya duk da ni Kirista ne saboda na yi masa adalci na ga aikin da ya kuma shi ya cancanci haka wa ya sa wannan a cikin zuciyar Michael Howard Allah madaukakin sarki to da ka bola ka kan sa'ihum mashkuran to mu ji malam
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك Hmm.
وما كان عطاء ربك محظورا Allah maɗaukakin zargi ce kullan kowane ɗaya daga cikinsu su suwa man aradal ajilata ay mamina ne man kana yuridul ajilata da kuma wa man ar- man kana yuridul ajilata da kuma wa man aradal akhirata wannan shi duniya yake so magaggauciya a nan yake so samu ladansa wannan shi kuma lahira ne to duka kowanne daga cikin wannan kullan kowanne ɗaya daga cikinsu numiddu za mu karfafa shi ok aikin addini kake so Allah zai kawo dalilin da su karfafa maka guya ta karfafa maka guya ta karfafa maka guya akan wannan ko za ka yi ta tafiya don haka duk abin da yake kawowa barazana a wannan hanyar ba zai maka barazana ba duk wahala za ka iya daure ta akan wannan hanyar shi kuma wancan ok duniya kake so to shi kenan kai ma za a karfafa za a baka abin da zai karfafa baka gwiwa a kanta in fawa kake so za a baka wato kenan fawa za ka iya taka mai imani ma za ka iya walakanta addini za ka iya komai da komai saboda duniyar kasa a gaba kace kai ta yi allah maɗaukacin zake ce numiddu za mu karfafi kowane daga ke so ha'ulai wa ha'ulai wa'annan da wa'annan a dama duniyar kan tara bukasi biyu ko alazina amanu yuqatiluna fi sabilillah walazina kafaru yuqatiluna fi sabilillah dagut haka ne dama ai dan wuta ne ko dan aljanna mai kirki ne ko marar kirki ko ba kasafai aka samu tsaye- tsakiya ba idan ma an samu wasu a tsakiya su ne yan la'ila ha'ula wa la'ila ha'ula ko ta ina za su koma wayancan din eh ba za a ranar lahira ba za a yi a samu an gama shi sabi an gama komai da komai wasu suna janna wasu suna abin wai su suna tsakiya ba masu tsakiyar nan idan mutanen kirki ne nan za su fada ko lam yadkhul- lam ya- la- la- lam yadkhuluha wa hum yadma'una saboda haka Allah madaukakin sarki zai ce ku shiga wayannan kuma la ilaha illa la ilaha illa suna nan da karshe sai a ce ku shiga ba ma kawai ku shiga ba ku shiga karkashin kasa kasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar so da ka kowane haula wa haula kowane zamu karfafa shi min ata'i rabbika daga wato kenan kyautar ubangijinka don haka zaka ga wani a layin aikin alkhairi yana da wato kenan special gift da Allah madaukakin sarki ya bashi sai gama Allah na ɗaukaka abubuwansa irin yadda da zai da wa imamul bukari Allah ba da kuki sarki ya masa rahama babu lokacin da zaka karanta masa wani hadisi face kana rufe bakinka ya haddace shi kuma a haka zai tafi a haka zai tafi kaga yadda Allah madaukakin sarki ya karfafe shi akan wannan layin nasa saboda me shine manufansa kuma shine iyan kokarinsa to ku saboda kowa Allah madaukakin sarki zai tambaye taimake shi akan layinsa ko ka duba sa'izar Newton yana kwanci a gindin bishiya ma- eh, mangwaro ya fado a kasa ce ya tsaya yana tunanin me yasa bai tashi sama ba sai ya fado kasa har Allah madaukaki sarki ya taimaka masa a wannan layin ya gab- gano abin da ake kira gravitational force da kuma abubuwan da yake tattare da shi wanda da shi ne za ka yi amfani wajen kirkire-kirkiren abubuwa da yawa to saboda haka kowanne Allah madaukaki sarki zai baci zai karfafa shi min aba rabbika daga cikin wata kenan ke tar ubangijinka wa ma kana da rabbika mahzuran kyautar ubangijinka ko baka ta kasance wato kenan a abinda wato kenan za a tsoratar da mutane akan sa ne Allah madaukakin sarki yana bayarwa gwargwadon yadda kake so da gwargwadon aikin da kai dan neman wannan abun kun bayyance wannan to to mu ji malam انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض Mm.
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Allah madaukaki da rike cewa unzur kai nazari ya Muhammad ka kalla kallon ya baka tunani kai nazari kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd yaya aka yi muka fifita wayansu su akan wayansu ya aka yi haka ta faru me yasa wani yake millennia wani bashi wani bashi da shi me yasa akwai dalilai da daban gaske amma mafi yawa shi ne wato kenan gwargwadon yadda mutum ya kokari a rayuwa da wanda yake kwanciya gindin bishiya da wanda ya dauki magirbi ya tafi ya je da shin- shinkafa za su zama daya a wajen samu da wanda ya je yake dafa shinkafa da wanda ya tafi kano ya je sau kaya ya zo ya sayar za ka samu bambanci haka ko da wanda ya tafi da naira dubu ɗari biyar da wanda ya tafi da miliyan goma za ka samu bambanci yau gwargwadon ƙoƙarin kowa da kuma dabararsa da hikimansa da ƙoƙarin wahal da kansa dangane da wannan haka ba a ibada da wanda ya je sallah raka a biyu da wanda ya yi sallah raka a goma sha biyu akwai bambanci dole wani zai fi wani a zakani haka ne to kaga wannan gwargwadon ayyukan da mutum suke yi Allah barkun kina kawo fifiko sannan ko bayan wannan akwai fifiko na ubangiji ka gani haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ya yi ka baki ya yi wani fari ya yi wani gajere ya yi wani dogo ya yi wani amma duka akwai dalilai da suka biyo baya Allah madaukakin sarki ya fifita sashe mutane wato kira akan sashe amma fa abinda aka fi capitalizing a kansa shine dalilin fifikon wato kenan wato akan aiki ne walal akirta akbaru darajatin to yadda kuka ga aka samu fifiko a duniyan nan wallahi a lahira nan ne aka samu wato kenan mafi girman wato kenan fifiko fifiko to yanzu misali ka a samu a shekara guda daya kullum an yi sallar isha za ka yi raka a biyu ka kwanta kullum sai ka yi wani kuma kullum haka yake tafiya baya yi wani kuma kullum raka a goma yake tsakanin wani mutane uku ka lissafi na shekara abin shi wanda ya raka a biyu nan Allah madaukakin sarki zai ba shi ya raka a biyu raka a biyu biyu biyu sau goma tunda alhassanatu bi ashri amsalha biyu biyu biyu biyu sau goma wanda ya goma nan za a ba shi ladan ya raka a goma goma goma sau goma goma goma goma sau goma duk inda aka samu sati ka lissafa ka gani wata shekara ai shekara goma wannan yana wannan zero shi baya yi wannan yana yin biyu wannan yana yin goma ya kake tsammanin bambanci su sau da aka za ga bambanci sosai ya sama daga wani shaksun kana fi duniya haƙiran yi bawa umar zila na jibal kirami sai ga wata san sama yana abin nan to sau da aka da gidan lahira a nan ne ke da asalin nuna bambanci da kuma fifiko gwargwadon watakila ayyukan da mutane suke aikatawa wa akbar kabilan shi da kuma tukinan fifaitawa mafi wato kenan girma za a ɗaukaka mutane daraja daraja gwargwadon wato kenan ayyukansu za a ba su falala falala falala gwargwadon ayyukansu saboda haka wanda ya fi to shi zai fi ko yau wato mu je
لا تجعل مع الله إلها ناكر فتقعد مذموما مخزولا
الله مرحبا يتكي la ta ja'al kada ka kuskura ka sanya ilahan akara wani abin bauta wani daban ma Allahi tare da Allah madaukakin sarki gwamna Allah madaukakin sarki yana mana fada akan wato kenan tauhidi domin shine kashin bayan dukkan lamari shi yasa can da aka kirgo mana abubuwa guda sharuɗan nan da karshe sai aka ce wa huwa mu'minun yana mai imani mai imani kuma baya da shirka saboda haka Allah madaukaki zaki yana abin nan duk da cewa kidabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma hukuncin sa zai ja ba zasa kan kowa daga cikin mu kada ka kuskura kai shirka shine ma'ana la ta ja'al Allah ilahan akar kada ka kuskura kai shirka to haka duk aikin da aka ce akwai shirka a cikin sa to kar ka yi koda kenan wani malami ya baka fatawan cewa babu matsala wallahi kar ka yi in dai aka ce wasu malami ya ce shirka ne wani malami ya ce ba shirka bane ka bar abu za ka samu abin wato watilas bane kar a yi rashin sa'a wanda ya ce shirkan ya fi kusa da gaskiya ka je ka aikata kuma wato kina ka haɗar da janganga ranar tashin alkiyama la ta jalma Allah ilaha nakar wani ubangiji wato kenan daban alhali Allah bada kuki sarki inna ma ilahukum ilahun wahidun ko walahu aslimu ubangijin ku shine kwara daya da haka shi ya kamata ku miƙa in ka yi haka Allah ce fataku da mazmuman za ka zauna a waye gari za ka zo ka zauna kana abin zargi za ka zargi kanka allah zai zarge ka mala'iku za su zarge ka sauran jama'a za su zarge ka yawa domin za ka shiga wuta babu mutumin da zai tuba duniyan nan da shirka sannan kuma shiga wato kenan aljanna ba zai yi ba yana allah la yaghfiru an yushraka bihi ai a lahira ake nufi in har ka mutu da shirka allah madaukakin sarki ba zai ga abin nan makzulan zaka zama kuma wato kenan kaskancacce za ka samu wato abin da ake kira alkizlan kizlan shine tabewa ba za ka dace ba ba za ka dace ba hatta a gidan duniya Allah madaukaki sarki zai hada ka da wasu matsalolin da zaka zama za su zama kamar ishara a gare ka ka gane cewa kana kan kusure in Allah saka fahimta ka gyara shi kenan in baka fahimta baka tafi akan wannan to zaka tafi ranar lahira wato kenan a kana kaskanta shi ta buje lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sallah ba mu ikon aikata abinda muka kuskure Allah ka madaukakin sarki ka gada da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara za mu dakata nan halin bello ba tambaya لم تجب وقد ربك ألا تعبد إلا إياه إنما أي بقى بقى to Allah kai mu gobe Allahumma dina fi mana da to to lana kuma to ta sallu ala nabi mubarak lana fi hada to kina wasrif anna sharra ma qad ta hayna ka tagadi bil haqqi la yuqda alayka wa inna la